عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك تفاؤ ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسر طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوقعته فإنك فوق القائنات سماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا مح- محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذا جاءت الساخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منه يومئذ نشان يغنيه فإذا جاءت الساقة ranar da tashin kiyama ta zo sunayenta ne a saƙa mai tsoratar da kunne mai sauti mai ƙarfi ita ce al'ammatul kubra ita ce alhaƙa ita ce alƙari'a suna sunaye ne na ban tsoro yaushe ne ne ranar wannan rana mai tsawa mai ƙarfin nan yau mai firul mar'umi na kai ranar da mutum zai guje wa ɗan uwansa ba ɗan uwansa ba kadai wa ummihi wa abi zai guje wa uwarsa da ta haife shi wa abihi da ubansa li kulli imrin minhum yawma yadhin sha'nu yughni wa sahibatihi wa bani li kulli imrin minhum yawma yadhin sha'nu yughni wannan rana ta ban tsoro ranar da mutum zai guje wa ɗan uwansa wanda kake nema ka ɗebe kewa da shi maimakon ka dare ba ka gan shi ba ranar da za ka yi begen saduwa da shi amma ka gan shi ka gudu ka guje masa yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi mutum ya guje wa uwarsa wa abihi ya guje wa ubansa wa sahibatihi matarka wanda kake ɗaki ɗaya da ita akan gado ɗaya cikin mayafi ɗaya ita ma an ka ganta sai ka guje mata wa bani da ‘ya'yanka su ma in ka hango sai ka guje musu dalilin da ya sa mutu yake guje wa waɗannan ka san ba za su iya maka komai ba dai na amfani na biyu kuma kana tsoron ko akwai wani ƙara suke so su yi ƙaranka a wajen Allah abinda ba kai musu ba na haƙƙinsu kana jin tsoron ɗan uwansa ko ka cuce shi zai yi ƙaranka wajen Allah ko uwarka ka cuce ta za ta yi ƙaranka wajen Allah ko ubanka zai yi ƙaranka wajen Allah ka cuce shi ko matarka za ta yi ƙaranka wajen Allah ko ‘ya'yanka za ta yi ƙaranka wajen Allah shi za ake guje musu abin da ya sa'ara nan kowane mutum yana da damuwarsa ta ishe shi da kullum ri'in minhum kowanne daga cikin mutane yau ma'izin a wannan ranar ranar sakadin nan sha'anun akwai alamari munihi wanda damuwarsa wanda ta ishe shi وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة wujuhun wujuhun yawma'izin musfira ضاحكة مستبشرة wato wannan ranan yawmun asirun alal kafiri na gairu yasirin rana ce mai tsananin gaske amma akan kafirai gairu yasirin ba mai sauki ba ne ashe kenan za ta zama mai sauki a wajen muminai wujuhun za a ga waɗansu fiskoki a wannan ranan yau mazin wannan ranan za a gansu musfiratun a watsake bahikatun suna dariya mustawshiratun suna cikin murna kasan ba sa cikin damuwa kenan abin da yasa fiskokin musulmi ranar tashiya suke ranar tashin kiyama suke haske don suna ganin Allah ne kamar yadda in ka samu dubi a gabanka kake yake kake daukan haskensa ko kake daukan haskenka to haka in ka dubi wajen zatin Allah sai fiskarka ta yi haske saboda tana duban Allah ta ɗauki hasken wujuhun yau mazin nazira ila rabbiya nazira kuma abubuwan da aka shirya maka na masu na gata na abin ji abin da za ka ji da kunnen-ka mai daɗi da abin da za ka gani a idonka mai kyau su ma suna sa maka murna a wannan rana zahikatun mutum yana dariya suna dariya wannan fiskokin مستوجرة سنة كم مرنا
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
وجوه يومئذ باسرة عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة wa wujuhun wasu fiskokin kwa yau matabiyadda wujuhun wata zuwadda wujuh ranar da fiskoki za su yi kyalkyali su yi haske kenan an faɗe su da ranar da fiskoki za su yi baƙi alaiha gabara sun yi ƙura sun yi baƙi tarhaquha qatara ga baƙi ya zo ya shiga cikin ƙurar ya daɗa baƙi وجوه يومئذ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك ما سوى miyagun fiskoki da baƙi da ƙura su ne alkafaratu masu yawan kafirci alfajaratu masu yawan fajirci su ne masu irin waɗannan fiskoki a rahira
سورة التكوير مكية وهي تسع وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سورت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت ألمت نفس ما أحضرت wannan suran da za mu shiga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita tana daga cikin surori na farko farko tana da aya ashirin da tara tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim shamsu kuwirat ranan da duk aka nannaɗe rana wato aka ɓoye haskenta ta an naɗe ta kenan yadda ake naɗe wani abun naɗewa shamsu kuwirat wazan nujumun kadarat ranar da annujumun taurari in kadarar suka yi suka rasa haske su ma suka gurɓace wai zassama kushidat lokacin da aka fede sama wato duk wannan dai labarinsa yana zuwa gaba in wannan rana ta zo aliman nafsun ma a hadarat kowace rai za ta ga abin da ta gabatar a fili in rana in an naɗi ranan an kauda haskenta in an sa taurarin sun gurɓace ba a ganin haskensu wannan duka alamomin ya na tashin kiyama idan shamsu kuwirat wa zan nujumun kadarat wa zan nujumun kadarat ana daga cikin alamomin tashin kiyama lantarki yayi yawa har ya zama in in ka dubi taurari ma baka ganin haskensu saboda lantarki wazan idan shamsu kubirat wazan nujumun kadarat wazan jibalu suyirat a lokacin da aka tafiyar da wasu yiratul jibalu hukanar saraba aka tafiyar da duwatsu aka tumbuke su daga inda suke suna tafiya kamar kamar abu mara nauyi to in kaga wannan lokacin tashin kiyama ya yi kusa kenan wazal jibalu suyirat wazal isharu utilat lokacin da kaga an an bar amfani da manyan raƙuma wato ya zama manyan raƙuma taguwa in ta yi ciki cikinta ya kai wata goma to ita ake kiranta ashara'u a lokacin da aka daina amfani da su saboda aka daina amfani da amfani da raƙuma manyan raƙuma saboda samun motoci da samun jiragen ƙasa da samun jiragen sama an manci amfani da raƙuma ɗin sai da waɗannan abubuwa ake amfani waizar isharu tsar waizar hushirat duk lokacin da kaga an tara namun daji wato kowane babban gari an yi zu zu ana tara namun daji iri-iri kamar su yankari kamar sauran wuraren da ake tara namun daji inda kaga wannan ya faru to tashin kiyama fa yayi kusa wazal wuhu hushirat wazal biharu sujirat lokacin da kaga ana hura ana hura wuta da ruwa wato da ruwa ake hura wuta ruwan fetur kenan a hura wuta da shi ko ruwan kananzir a hura wuta da shi in kaga wannan abun mamaki to tashin kiyama fa yazo kai kusa ga aikin kafili a wazal biharu sujjirat wazal wazan nufusu zuwijat lokacin da kaga an hada rayuka da soyayyen juna saboda siyasa ko rayuka da soyayyen juna saboda ƙungiyoyi ko saboda mulki ko saboda ɗariƙoƙi ana son juna wani yadda ake son juna uwa da uba ɗaya in ka ga wannan lokaci ya yi wazan nufu zuwiyat wazan ma'uda ta su'ilat lokacin da aka tambayi yarinyar da aka aka binne tun tana jinjira larabawa da in sun haifi jinjira ba sa son su afi mata sai su tona rami su binne ta da rai sai aka ce kamar wani laifi ta yi aka yi mata wannan ta zo duniya sabo kenan a tona rami a binne ta da rai wani laifi ta yi aka yi mata wannan sai kuma mutane suke daukan 'ya'yansu su kai makarantu inda za a juyar da mutanen 'ya'yan musulmi sai su koyi wani addini daban wanda ba na musulunci ba ko su tafi su je su koyi wani hali daban wanda ba na musulunci ba to iyayensu sun bunne su suna da rai kenan saboda haka mutum ko an fusa kuma alikum naran mutane Allah yana umurta mu mu kiyaye kanmu wutan lahira mu kiyaye iyalanmu wutan lahira kar ka bar ƴaƴanka ko maza ko mata baka koya musu addini baka hada su da mai koya musu addini ko ka tura su makarantu inda ake koyar da wani addini daban wanda ba na musulunci ba ko wani hali daban wanda ba na musulunci ba to in kai haka ka bunne ƴaƴanka kenan suna da rai wa idan mawudu su ilal bi ayi zambin qutilat mun laifi ta yi ne aka bunne ta da rai zan su wani shirar in dai kaga lokacin da yaɗa takardu an ɗaiɗai takardu to tashin kiyama ya yi banda Allah ba wanda ya san in gari ya waye iyakan jaridu da ake bugawa a raba a duniya ko kuma a takardu wanda gwamnati take bayarwa ta karbi kuɗi rasid ko na kamfanoni ko na gwamnatoci ko na ƙungiyoyi takardu na invitation ana rabawa fiye da yadda ake yi da in kaga wannan ya faru wa zasu nushirat wa zasu kushidat in dai lokacin da kaga an fede sama ana yawo a sama saboda samun jiragen sama kamun alif da ɗari tara dan adam baya hawa sama a alif da ɗari tara daidai aka samu waɗansu samari a amerika suka fara yin era wani abu ya tashi sama ana kiransa jirgin sama daga wannan lokacin aka so samun dan adam ya hau sama ya je mintoci ya sauka lafiya to ta nan aka yi ta kera jiragen sama suka ci gaba suka kawo inda ake yawo a sama har aje za a je a kafa tuta a sama za a hau kan tauraro ko za a hau kan wata to lokacin daga arif da ɗari tara kawo yanzu ne aka soma wannan ana feɗe sama ana yawo a sama wai zan sama a kushidat wai zal jahimu su'irat duk lokacin da kaga an hura wutan jahannama a fili a duniya kowa ya ga inda ake kera motoci wutar da ake amfani da ita wajen ƙera manyan injuna ƙera motoci sai ka yi tsammanin wannan wutan ba su da wurin zama a duniya irin wutar lahira ce don zama wanta abin ban tsoro wai zaljahi musu irat wai zaljannatu uzlifat in lokacin da kaga an jawo aljanna an kawo ta kusa saboda manya-manyan hotel da ake yi da kayan ado iri-iri da matan indiya da ake daukowa a sa a cikin hoteloli ana yin an mai da wurare kaman aljanna amma duniya ce to duk wannan in kaga ya faru aliman nafsun ma'adarat kowace rai ta san abin da ta gabatar a gashi kuma a gabanta a wuziyar kitabu fatarar mujirmi na mashigin mafi wa ya ƙoruna ya wailatana mali hadar kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آتيها ووجدوا ما عملوا حاضرا arannan kowa zai ga abin da ya aikata gashi nan a gabansa yanzu nan ana nima za a yi sakamakon abin da ya aikata din
fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas
fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas fala uqsimu Allah ce ina rantsuwa bilkunnasi da taurari masu ɓoyewa in rana ta yi aljawari masu gudana masu gudu alkunnasi masu ɓoyewa in rana ta yi in taurari da rana sukan ɓoye domin babu rana ba za ta bari haskensu ya fito ba sai ya zama kamar sun shiga wani abu ne sun ɓoya amma duk da haka suna kan tafiyarsu
والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس نارا da dare lokacin da ya kawo duhunsa ya yi baki
والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس نارا da asubahi lokacin da ya tinkaro ya miƙo haskensa
إنه لقول رسول كريم innahu laqawlu rasulin karim jawabin wannan rantsuwa shi wannan alqur'ani ba bokanci bane ba sihiri bane ba waka bace ba ba ba sadirul awwalina bane kayan labarun mutan da a'a innahu laqawlu rasulin karim wallahi babban magana ce daga bakin rasulin wani manzo karimin mai daraja وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين جبريل شيكي كرقوا القرآن yana kawowa yana sawa a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya faɗe shi da larabci don saboda saboda halitta su samu alqur'ani maganan Allah ne ba wanda yayi za ya ji maganan Allah don magana Allah ba magana mutum ba ce sai an yi hikimomi wato a sa maganan Allah ɗin cikin zuciyar mala'ika mala'ikan je ya sa maganar Allah ɗin cikin zuciyar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi shi kuma ya zo faɗan maganan Allah ɗin ya faɗe ta da larabci larabci ko magana ne irin na mutane to za su samu daman jin abin da Allah ya faɗa musu. amma daga su sai Allah Allah ya faɗi magana ai ba sa ji don magana Allah ba harafi ba ne ba sauti ba ne ba gabatarwa ba jinkirtarwa ba lahani ba li'irabi to wannan irin magana wa zai ji sai dai an sa hikimomi irin na Allah a hada da mala'ika mala'ika ya hada da annabi annabin ya ya faɗi maganar sannan ta dawo maganar da mutane za su ji ta wa innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين wannan mala'ika ذي قوة ma'abucin ƙarfi ne a wurin Allah shine mala'ika Jibrilu inda zil arshi makinin mai daraja ne mai makana mai daraja inda zil arshi wurin Allah ubangijin al'arshi shi mala'ika Jibrilu muqayin samma amin mutsa'in samma amin mutsa'in shi mala'i shi jibrilu mala'iku su ne masa biyayya don shi shugabansu ne mutsa'in samma shi abin abin bi ne a can a wajen Allah ko a wajen mala'iku ko a wajen waɗanda aka sa su aiki wanda Allah ya bada umarni a yi wa yaf'aluna ma yumarun makinin mai daraja mudayin inda zai arji makin murayin ana biyayya wa jibrilu samma a can wajen Allah wajen mala'iku wajen sauran bayin Allah amincacce ne kuma akan wahayi baya ragewa baya karawa baya canjawa wama sahibukum bimajnun ana ran Allah yana rantsuwa yana ce ina gaya muku wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yandu wani hawa in huwa illa wahyuha maganan da annabi yake isarwa wajen kudin nan maganan wahayi ne daga Allah jibrilu yake karbowa ya kawo masa ya faɗa muku ba maganan hauka bane kamar yadda kafirai suke jewa wa ma sahibukum mutumin nan naku wanda aka aiko muku a cikin danginku a garinku ma bi majnunin ba mai hauka bane ko kadan baya kama da mai hauka ai ولقد رآه بنفق المبين
a walakar hakika ra'ahu annabi ya ga jibrilu bilufgil mubin a filin sama a lokacin da ya kai masa wahayi na farko a garu hira a garu hira lokacin da ya kama hannunsa ya ce masa ikra ka yi karatu ya ce ma ana bi ƙari in ba mai karatu ba ne ya sa kansa a cikin fuka-fukin sai ya sa jibrilun ya sa kan manzon Allah cikin fukafikinsa aka jima ya sake shi iqra kai karatu ce ma ana bi kare na ce maka ni ba mai karatu bane gaskiya ne ko annabi bai taɓa yin karatu wurin wani ba bai taɓa koyon rubutu wurin wani ba aka yi haka sau uku sai ce iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra rabbuka lakaram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam shi na farkon alkur'ani da annabi ya fara ji a wurin Allah ikra kai karatu bayan ya yi karatu ya an saukar masa da wahayi mai yawa sai Allah yana ce masa sanuƙuri uka falatar sai za mu karantar da kai yadda ba za ka manta ba kuma ka riƙa roƙo kana ce rabbi zinni ilman rabbi zinni ilman Allah ƙara mini ilimi Allah ƙara mini ilimi saboda haka ne rayuwar duniya da lahira duka akan ilimi take tafiya in na duniya ne ilimin hannun hagu in na addini ne ilimin hannun dama to kowane mutum yana da hannun biyu shine kamilalle amma mai hannu ɗaya ba mai kamala ba ne in hannunka ɗaya ne hannun dama ne kake da shi baka da hannun hagu to da wani hannu za ka ci abinci da wani hannu za ka wanke kashi hannu ɗaya ne kaga kazanta kenan hannun da kake cin abinci da shi kake wanke kashi an yi kazanta ba kamala in kuma a hannun hagun din ne kake da shi ba ka da hannun dama nan ma dai kazantacce hannun hagun din nan mai wanke kashi da shi za ka ci abinci ba ka da hannun dama na tsafta saboda haka ake son mutum ya zama da hannaye guda biyu hannun tsafta na dama da hannun wanke datti na hagu ilimi iri biyu ilimin duniya na na rubutu ta hannun hagu da ilimin addini na rubutu ta hannun dama وما هو على الغيب بضنين wannan a wannan karatu ne mai zatu dujunna yake cewa wa ma na halka shafu bit takwiri khilahu amma na harkar shahu bit takwiri yalahu imai zabit tanwiri wai wai shi abin da ya faɗa wai wannan yabo da kirari da Allah ya wa jibrilu wai daga nan za a gane wai jibrilu ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam wai annabi annabi muhammadu wai jibrilu na ce ran gidan isra'i da miraji a wani wuri ne aka bashi aka wuce ko a ba wani wuri aka bar shi ba aka tafi wajen Allah ta yi dukkan halitta gaba ɗaya tana ƙarƙashin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shehu yana cewa idan dai kowace sama ƙasa ce a ƙarƙashin saman da take samanta to saman da yake ba wani sama da shi guda ɗaya ne shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan an wuce wannan alam na naso aka wuce aka shiga alamul malakut alam na haske aka wuce aka shiga alamul jabaru alam na nasiri na rayuka inda mala'iku suke aka wuce aka shiga inda annabawa suke alamul lahud daga nan wato daga alamul lahud magana halitta kam nan take karewa gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai zai zauna a hahutun lahutu ya zama sama da shi babu wani abu na halitta gaba ɗaya sama da shi sai dai zatin Allah a sai sa annaba manya manya karkashin sa guda hudu annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa su kuma guda hudu nan sai sa annaba mursalai a karkashin su su kuma annaba musulun siyasa annaba da ba a aiko ba a gargashinsu daga an gama magana annaba ke na an yi wo ƙasa sai a samu khatmu daga khatmu kuma sai a shiga alam na mala'iku mala'iku duk gaba ke da inda suke alamul jabaruti in ka gansu a wani wuri dai sun je aiki sun je aiki ne amma alamul jabarut nan ne wurin su alam inda yake da rayuka tubaku an an zo alamul malakuti kuma alam ne na haske daga alamul jibaruti daga alamul jibaruti alamul malakut alam na haske daga nan sai a fito a iso inda muke nan inda kowane abu yana tare da jikinsa da jininsa da namansa in yana da nama yana da jini a gaba daya Allah ya kasa wurin tajallinsa da bayinsa wuri biyar abubuwa masu jikkuna masu jini masu jikkuna komi kankantansu komi girmansu ko a kogi ko a ruwa suke ko a tudu suke duk suna alamul alamul nasud ne a nan tsire-tsire suke a nan dabbobi suke daga dabbobi kuma sai a samu ƴan adam wanda ba musulmi ba daga ƴan adam wanda ba musulmi sai a samu ƴan adam musulmi sai ya zama daga nan kuma sai a sa jikunan annabawa to daga nan in adam ɗin ya an wuce shi ya ƙare adamun nasuti ɗin to sai a je wani wurin da ba mai wucewa ya shiga wurin sai mai imani kowa ba zai wuce wurin ba sai dai mai imani amma wanda ba shi da imani iyakarsa kenan ba zai wuce wurin ba ko yana ko ya mutu balle yana da rai idan ya mutu to sai a ɗauki fatan buhunsa buhunsa wanda yake kunshe da ransa sai a tona rami a bunne wato ita ce gawarsa shi kuma ya tafi inda zai tafi to daga nan sai muminai su ne masu shiga wannan wurin alam na haske din su kuma kamar yadda aka bibita annaba da manzanni tilkar rusul faddalna ba zama la ba'din wa daga faddalna ba da nabina la ba su ma sun bi junan su wayannan sama da waɗannan wayannan sama da waɗannan har akai wurin da waliyai suke daga wurin da waliyai suke sai a samu khatmun afrad daga nan za a samu udubai kenan aqdabu da a gawasu to daga nan sai a shiga cikin alam na inda idan mutum ya idan mutum zai shigo alam na malakut din sai an cire jikinsa an bunne an bashi da ruhinsa to ruhin ne za a sa masa zati na haske da shi zai tafi a cikin alamul malakut din to in ya gama alamul malakut in mai wucewa ne wannan jikin na hasken ma sai a tube shi a bar shi da rai zalla ba wani abu shi na ke kiransa alamul asirari ko alamul arwahi daga nan sai a wato kamar yadda aka faɗa ainihin yadda za a tsare mutumin da ba musulmi ba zai wuce wuri ba a za a shiga alamul malakuti to in an wuce alamul malakuti din hawa biyar din sai a shiga alamul jabaruti inda za a tube jikin mutum jikinsa da aka sa masa na haske din da aka sama alamul malakut shi ma sai a tube shi a bar shi daga shi sai ainihin ruhin zalla sai a shiga alamul mala'ikati jabarut kenan daga nan an wuce wurin to ba mai wuce wannan wurin kuma sai annabawa su kaɗai suke wuce alamul jabarut su je gaba in sun je gaba to daga nan ma kowanne dai hawa biyar biyar ne a cikin su hudun guda ɗaya ne ba ya karɓan alamul hahutu ne ba ya karɓan canji ko zuhuri ko butuni ko inƙisami Allah yana tajalli wa annabi Muhammadu shi kadai huwiyatu hahutun malak hahutun lahutu ya tajalli wa annaba guda hudu a ƙasa da shi yi tajalli wa annabawa manzanni a ƙasa da wa'annan guda hudun sannan yi tajalli wa annabawan da ba mursalai ba to yin an gama sai sa khatmu a rufe sannan yi tajalli wa mala'iku daga nan kuma sai yi tajalli wa waliyai aqdabu da siddiqai da aqdabu da gawasu har a komo a komo alam na malakut din yanzu alam na malakut ya tajalli wa dukkan mummunai gaba ɗaya daga nan kuma sai a sauko daga inda alƙur'ani ya zauna shekara ashirin da uku ɗin nan a baitul izzati inda ake samun lailatul qadri to yan wuce nan sai a sauko ƙasa sai a samu inda mutane suke da jikkunansu gaba ɗaya inda wurin da ake in sama da shi ba mai zuwa sai mai imani ƙasa da shi ko kowa zai je to haka abubuwan suke shi Allah ya yi wa kansa hijabi ne da haske sai yasa annabawa su bi su su kewaye wannan haske nasa Allahu nuru samawati wal ardi hasken nan nasa sama da ƙasa shi zai baibaye ya baibaye annaba ya baibaye mala'iku ya baibaye waliyai amma in an zo wajen waliyai ba zai zama haske zalla ba haske ne da wani abu wanda ba haske ba saboda su waliye ba a ce musu alaihimus salam sai a ce radiyallahu anhum wanda suke da haske zalla su ne in ka faɗi ɗaya sai ka ce alaihi salamu ko annabi ko mala'ika daga nan kuma sai ya zo wajen alamul malakut inda haske wani wuri da yawa wurin da ba haske ba kuma ba yawa har a yi so ƙarshen alamul malakut to daga nan sai a tadda a tadda inda za a tadda musulmi sun haɗu kamar yadda na ce idan an yi ƙasa wanda ba musulmi nan suke in an yi sama kuma wanda ba musulmi baya zuwa wurin to sai a sa gaske tsakanin baki da haske gaske din nan su ne munafukai ana shiga sallah da su ana ayyukan ibada da su amma a cikin zuciyar su ba musulmi bane kamar ragon uda ne gefensa na gaba baki na baya fari in ka sa farin kyalle ka rufe gaban nasa wurin bakin to sai ya zama farin rago in ka za bakin kalle ga rufe farin sai ya zama bakin rago shine munafiki gani shi musulmi ne in ya shiga sallah in ya shiga kafare kuma kafiri ne wai zara kullu ladina amanu qalu amanna wa idza khalu la sharin wa anna ma'akum inna nahnu mustahzi'un malaiku dukkan su gaba ɗaya ba mai sabon Allah la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun كما أن محمد يفي دكان للتاقبة
وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم يسا مي مي إذا تبجن كيشا وما نهر كشاه في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير فسرا دا مي كشاه يي أتجن idan shamsu kubirat na fifita mala'ika akan annabi Muhammad salkar ka yarda da wannan magana dukkan malaman duniya ba wanda ya dauki wannan hanya banda shi shi kadai raba ka rabu da shi ka jefar da maganarsa guda in san ma amin ma sa ba kuma majnun wala qadar eh haqiqa annabi ya ganshi bilu ila bilu ya ganshi a filin sama lokacin da ya fito daga maru hira'in sai ya ji ana kira ya dubi gaba bai ga kowa ba ya dubi baya bai ga kowa ba ya dubi dama ya dubi hagu bai ga kowa ba da ya daga ido sai ya ga mala'ikan nan wanda ya same shi a kogo yace masa ikirarin nan gashi ya zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa ya gan shi kamar yadda Allah ya yi shi sai ya dawo gida saboda wannan sabon jikin da yake dauke da shi mai shekara arba'in din nan bai san mala'iku ba sabon jiki ne sai ya zama yana jin tsoro ya dawo gida yana cewa uwar gida zammiluni zammiluni rufe ni rufe ni lafiya ai ba lafiya wani abu na gani na ji tsoro wani abu na gani na ji tsoro kadda in yi hauka sai khadida ta ji Allah ba zai maka haka ba kai Allah ba zai kunyata ka ba kai mutum ne mai daukar nauyin jama'a mai nema mutane abin da ba su da shi mai mai sada zumunta mai aikin alheri irin ka Allah ba zai kunye tashi mai da shi mai hauka ba duka nan aka rufe shi din sai mala'ikan ya zai ya yi almazzamil kumfa ya yi almazzamil kumin lada illa kalila daga daga baya sai aka zo matar ta ce mu je wajen warka tumnu naufal yi wa labari malami ina ne suka tafi wajen warka warka balarabe ne amma ya karanta littattafan mutan da yana da labarin annabawa yana da labarin addini sai ta ce ga ɗan ɗan wannan naka ka tambaye shi ka ji wani labari a wajensa sai ya ce masa menene ce masa kaji kaji kaji kaji kaji kaji ai wannan ba hauka ba ne dan namusul lazi kana yati musa ai asirin nan ne da yake Allah yake aikowa wajen Musa mala'ika ne ai ba aljani bane mala'ika ne ya ce kai ina ma da ina da rai lokacin da mutane za su ƙika a garin a nemi fudda kai ga irin taimakon da zan bayar ya ce yanzu a ran garin za wata ran za a nemi fudda ni za a nemi fudda kai wata rana a garin nan to daga nan dai bai daɗe ba sai ya rasu shi warka tunu naufar annabi kuma ya ci gaba da isar da aikan Allah har shekara goma sha uku kamun Allah ya umurce shi ya bar makka ya koma madina amma huwa an ghaibi bi shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama amintacce ne akan wahayin Allah baya rowan abin da Allah ya aike shi da isar da akan Allah baya ragewa amma wani kauli shaidanin rajim alƙur'anin nan maganan Allah ne ba maganan shaidan ne ba cewa shaidan ne ya kawo wannan magana na na na alƙur'ani a a ko kadan umat nazal bi shayatin wa ma maghilu ma sadiun innahum lisabil ma'zulun ai ko kadan baya kama da harkar shaidan sallallahu alaihi wasallam fa aina tadhhabun إن هو إلا ذكر للعالمين وأين تذهبون an aiko muku da manzo wanda kuka san danginsa da iyayensa da a garinsu a garinku aka haife shi a garinku ya girma kun san halinsa don girmama ku aka kawo shi a cikin danginku a garinku amma ku zo kuna yin kaman dabbo ina hankalinku ya tafiya ne ina hankalinku ne yake tafiya kuna nan kaman jakuna waɗanda zakoki suka koro su sai kunnuwa sai ido a buɗe ba hankali fa aina ta zahabon ina kuke gudu ne ku tafi ga alheri a garinku ga alheri a gidanku in huwa illa zikirun lil alamin wannan alqur'ani an an ce bokanci ne ba bokanci bane sihiri ba sihiri bane waka ba waka ba ce a tunatarwa ne ga talikai daraja ne wa talikai لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين alƙur'anin nan wa'azi ne tunatarwa ne ga talikai kuma daraja ne wa inna wala zikirun laka wali qaumik daraja ne ga larabawa daraja ne ga musulmi daraja ne ga talikai cewa Allah da kansa ya aiko wasiƙa da babban manzo na mala'iku da babban manzo na mutane wasiƙar na kawo ta a baiwa kowane baligi mai hankali ubangijinsa ya aiko masa wannan babbar wasiƙa ita ce alƙur'ani وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون liman sha'a minkum an yastajib wanda ya ga dama a cikin ku ya saurari wannan alqur'ani yayi ya imani da shi don ya bi hanyar Allah daidai ko da yake ma sha'una illa ya sha Allah rabbul alamin ba ku da iko ku nufi wani abu sai abin da Allah ya nufa in alheri ne haka Allah ya nufa in ba alheri bane ma haka Allah ya nufa ba ku da iko ko ku nufi wani abu naku ku yi shi ya tafi sai dai wanda Allah ya nufa amma ta sha'una illa an yasha Allah sai Allah rabbul alamin ubangiji talikai ya so alhamdulillah mm mm na'am mawar ya rasu idan mutum ya rasu aka kai shi makaranta to bayan an gita shi eh ina tambaya a ji wanda za a yi za a tsaya ne a yi ko za a turkuta ne a yi addu'a ina tambaya a ai addu'a ko yaushe aka yi addu'a addu'a ta yi ba hana yin addu'a ba ko ko ko almu'ayyinu mubtadi'un kowa ya nuna yadda za a yi yayi bid'a a yi addu'a ummaci ya ce Allah Allah ya sa Allah ya bashi Allah bashi ikon amsa tambayoyin da mala'iku za su yi masa Allah ya tabbatar da shi akan gaskiya eh ina tambaya ne a cikin sunan al'ambar sai dai ba na kan kulubun ko na shi na la'a da zalamu mm ko ma ko kai ce ko da kai ta ko na shi na la'a rama mm wani yabi ya da kuma yi na rai wala hada mm.
inna la'a da kuma ali ko ina son fasara ko wannan aya to wannan ayoyin ko yace mene walakin Allah qatalahum wama ramaita iz ramait walakin Allah rami wato ubangiji yana gaya wa annabawa da mu'minai cewa wannan kafiran saba'in da kuka kashe falam taqtuluhum ba ku ne kuka kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah da kansa ne ya kashe su ka san in mutum zai mutu Allah zai aiko mala'ikan mutuwa ya zo ya gama abin da yake yi duka na daure-daure da komai da kuma sai Allah ya ga dama ya kawo mutuwa wato karewan rai din sannan a zare masa rai din amma ba mala'ikan ne shi da kansa ne yake tafiyar da komai da komai ba Allah shi shi ne yake kashewa lam taqtuluhum ba kashe su ba walakin Allah qatarhum har ma jifan da kai wa kafirai tafin hannunka da ka ɗebi ƙasa ka watsa wa kafirai duk idonsu ya cika da ƙasa ai ka san kai ma ba tafin hannunka da ka watsar ne ya cika idonsu ba walakin Allah rami Allah ne da kansa ya jefa wannan tsukunkwani ko wannan ƙasa ta shiga idanun kafirai domin danƙi ɗaya ba zai cika idon kafirai wanda sun kusan dubu ba Allah ne ya jefa musu wannan ƙasar ta shiga idonsu duk da yana nuna cewa duk abin da mutane suke yi Allah ne yake yi amma kuma akwai hijabi tsakani saboda alhi sutura wa shari'a ta yi sutura wa haƙiƙa falakin nan larami amma ramai ta izina mai tolakin nan rami wal yubliyar mu'minu bala'an hasanan Allah ya yi wannan ne don ya jarrabi mu'minai bala'i bala'i ko mai kyau su je su yi shahada su shiga aljanna amma Allah na da iko ya kashe kafiran tun ba je wurin yaƙi ba yi inna Allah sani Allah sami'un mai ji ne ina jin abin da kowa yake faɗa alimun masani ne ina sani da kowa abin da yake jiki alhamdulillah
na to a ai mutu ya mutu abinda za a yi masa dai addu'a amma ba za a ce an yi niyan za a yi masa lahiya ba sai dai da ya ɗaura ragon lahiyan ne bai yanka ba sai ya mutu ga lahiyan ta zo sai a yanka masa amma bayan ya mutu da shekara ko da shekaru ba wanda zai yanka masa lahiya sai dai in ana so a yanka masa wani abu a yi masa sadaka da abin ko kuwa a yi masa addu'a addu'a ce za ta yi masa amfani amma su lahiya ya wuce wurin ai kowane ɗan faila ɗan tijjaniya ne amma ba kowane ɗan tijjaniya ne ɗan faila ba ma'anan faila ma'anin tijjaniya asalin ɗariƙa shehu tijjani wanda ya karɓa a abu sambon ya karɓa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tijjaniya lazimi da wazifa da zikirin juma da sharuɗa ɗin nan faiza kuma dama shehu tijjani ya ce akwai wani mutum zai zo ɗariƙan nan tawa sai ta shiga duk duniya inda musulunci ya shiga a hannunsa za ta bayyana ta shiga duniya gaba da ita kawon faiza ba ta kawon mamako kawon malle to shehu ibrahim da ya zo sai aka ga shi ne ya sa duniya duk ta cika da wannan tijjaniya to wanda ya yarda da koyarwar shi ibrahim ya karbi zikirori a hannunsa shi ne ake kiransa dan faiza wato almajirin shehu ibrahim bayan almajirin shehu tijjani shi almajirin shehu ibrahim ne bayan almajirin shehu tijjani shi yasa na ce dukkan dan faiza dan tijjaniya ne amma ba dukkan dan tijjaniya ne dan faiza ba kamar dai yadda zaka ce dukkan ma'aikacin gwamnati ɗan boko ne amma ba dukkan ɗan boko ne ma'aikacin gwamnati ba abin da zai yi shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan mutumin da duk musulmin da ya wuce gaba zai limanci ka bi shi duk musulmin da ya mutu ka yi sallah wannan umumi kenan khususi ya ce man kali ya ya kafir faƙar ba biya aduma amma duk da haka ba musulmin da duk musulmin da ya kuskura yake wa ɗan uwansa kafiri to ɗayansu ɗayansu take ya zama kafiri to saboda haka ne wancan mutanen da kake faɗa ɗin sun ce duk wanda bai bi ra'ayinsu ba kafiri ne kaga sun kafirta musulmi kenan ba za a bi su sallah ba in an bi su sallah an kareta wannan hadisi da ya ce ɗayansu kafiri in wancan mutane su ne kafirai ina amfanin ka bi kafiri sallah in kuma ba su ne kafirai kai ne kafiri ina amfanin yin sallah kama balle bin wani amma mutum baya wasa da addininsa ka tashi mutum baka bin sa sallah ka ce zaka bi sallah in kana so kai wata dabara ma sai sai yayi kabbara kai kai niyyar yin sallar ka kai kadai ka karanta fatiha ka dauki karatu kana yi in ya gaba karatun sai ya kama ruku'u kai ma ka kama ruku'u kamar kana bin sa amma har har a gama har a gama sallar da haka kai kai kana bin kanka ne amma ana ganin kana tashi tare da shi kana sujjira tare da shi saboda karkai wasa da addini na? eh tajdidi an yi ma kowa tajdidi duk mai neman tajdidi an masa Allah kiyaye mu Allah ji iyayen mu Allah ji iyayen mu Allah ji iyayen iyayen mu Allah ya ji gama da mu da wani mu Allah ya sa mu da rahi Allah ya sa mu gano Allah ya gyara mu mu Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu addini mu Allah kiyaye mu mutanen mu Allah kiyaye mu kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah kiyaye mu sharri duniya da lahira albarkan da lahira masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun Allah biya bukatun su albarkan da lahira alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
Ƙungiyar tsoffin ɗaliban markazi wato MOBA tare da tallafin wani bawan Allah suka ɗauki nauyin kawo muku wannan tafsiri na Maulana Sheikh Dahir Bauchi.